أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تاتي لنا بالزفر جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna sake jaddada godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna muna wannan mazauni mai albarka inda muke haduwa kowane yini cikin wannan wata na Ramadan domin karatun alkur'ani da kuma bayanin wani abu daga cikin ma'anonin ayoyinsa yau talata tara ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya yi daidai da sha tara ga watan maris miladiyar annabi isa 2024 insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya cikin suratul yunus alaihi salam jiya wato muna karatu mun kai ƙarshen ko kuma muna cikin magana Allah tabaraka wa ta'ala cewa wa ya'budu min dunillahi ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون الله تبارك وتعالى ينا بام labarin kafuran Qurayshawa da ke cewa wato da ke bautar wani Allah wa ya'budu min dunillahi mun fassara jiya Allah yana cewa suna bauta ma wani kuma ba suna bauta ma wani abu kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala abin nan da suke bauta ma ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum abin da baya yin tuta musu ko ba su bauta mai ba abin mamaki suna bautar wani Allah amma in gobara ta tashi sai kaga kowa ya doki nashi ubangijin ya shika da gudu kai ya kone to akwai wauta shi kwarai da gaske suna bauta ma abin da baya iya cutar da su ko ba su bauta mai ba kuma ko sun bauta mai bai amfanin su kuma suna cewa haula shufa'auna inda Allah wannan aya tana zuwa raddi akan kafiran Qurayshawa masu bautar gumaka suna bauta musu suna cewa wa'annan su ne masu ceton mu wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ikon Allah qul annabi ka ce musu sallallahu alaihi wa sallam a قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض yanzu Allah za ku bashi labarin abinda Allah bai sani ba abinda Allah bai sani ba cikin sammai da kasai ai duk abinda za a ambata a ce Allah bai san shi ba to abin nan babu shi duk abinda za ku kawo don shi dai tabaraka wa ta'ala babu wani abin bauta in ba shi ba tabaraka wa ta'ala kuma babu wanda wanda za a bauta mai a ce da sunan bauta a bauta mai kuma ya yi ceto wajen Allah ta to Allah za a faɗa ma a sanabbi kun Allah ma la yarda samawati wa rabbil Allah ya subhanahu alki ya tabbatar ma Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala kuma Allah ya dauka amma yushrikuna ga abin da suke hada Allah da shi wajen bauta to nan muka tsaya jiya to yanzu mai karatu ya karanta muna wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون الله تبارك وتعالى وما كان الناس mutane ba su zama ba illa ummatan wahidatan sai al'umma guda dukkan mutane al'umma ɗaya ne mai tafsirin ce ai ala dinin wahidin suna bisa ga addini guda tun daga annabi adamu addinin nan ku shine addinin kadai ta Allah tabaraka wataala a addinin wahidin wa huwa islam shine musulunci millatun adama tun daga annabi adamu ila nuhin har zuwa ga annabi nuhu alaihi wassalam tun daga annabi adamu har annabi nuhu na zamanin annabi nuhu ne kamar da bayani ya gabata jiya an ka samu suna bautar gumaka Allah tabaraka wataala ya halaka su da tufan aka koma samun wasu sun tsira zamanin annabi Ibrahim su ma dai aka halaka su tare da namaru to sai kuma bayan wucewa annabi Isa cikin fatara an ka samu wasu sun ka sa ma bahira ma da Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala am wayannan abubuwan da sun ka kirkiro kamin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka addini ɗaya ne inna dina inda Allah islam hakika yardajjen addini wajen Allah shine musulunci Allah ya ce fahtalafu sai sun ka saba daga baya fahtalafu bayan sun zama addini ɗaya ne daga baya sai an ka samu sun saba mai tafsirin shi bi an sabata ba'dun wa kafara ba'dun wasu sun ka tabbata akan tabbataccen addini shine addinin fitra shi ne addinin da Allah ya halitta kowane ɗan adam da shi kowa ka gani kullum mauludin yuladu ala alfitra duk wanda aka haifa an haife shi ne akan addinin musulunci akan tauhidi daga baya ne uwayen shi za su mai da shi yahudawa ko su mai da shi nasara ko su mai da shi ba majushi amma asalin talikai kowa ko da zai tashi addinin da yake cikin zuciya dai shine addinin kadai da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka daga baya suka yi sabani wasu suka kahirta suka hada Allah da wani wasu kuma suka tabbata akan addini Allah ya ce walau la kalimatu sabaqat min rabbika ba don kalima ba wanda ta riga daga Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah zai jinkirta sakamakon al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar alkiyama shi kalimatu sabaqat min rabbika wato hukuncin Allah na tun abada na azal al-hukmul azali cewa Allah baya karar da baya saukar da azaba mai karasuwa ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba don wannan hukuncin na Allah ba tabbatacce bi ta'khiril jazaa'i ila yawmil qiyamati wanda zai jinkirtar da sakamako sai ranar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ce la qudiya bainahum da Allah yayi hukunci tsakanin su fi ma bihi yahtalifun cikin abin da suke sabani akai tabaraka wa ta'ala na wa yaquluna
ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
الله تبارك وتعالى ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويقولون أي ذلك فرمك سنة شوا لولا أنزل عليه آية من ربه ميزي هنا أتو كما منظم الله صلى الله عليه وسلم آية وتآية من ربه daga ubangiji ne tabaraka wataala kamar yadda an kaso kan ma annabawa da suka gabata mai tafsirin ce kama kana lil anbiya'i kamar yadda aka sauka ma sauran annabawa minan naqati na taguwa wanda an gaba annabi salih wal asa da wanda an gaba annabi Musa sanda wal yadi har yanzu ne da hannu wanda Allah ya ba annabi Isa annabi Musa alaihi salam da raya matacce wanda Allah ya ba annabi Isa ga sunan dai wato mu'jizoji kala kala wa'anda Allah ya ba annabawa wa'anda Allah ya ba annabawa dan gaskata annabta su to mutanen makka suna cewa Allah ya faɗa muna wa qalu lan nu'mina laka hatta tu'mina na tufajjira lana min al-ardi yanbu'aku aw yakuna laka baytun min zukhrufi aw tarqati as-sama'u wa lan nu'mina laka hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula sun ce ba za mu yi imani da kai ba sai ka kawo mana kaza aw yakuna laka baytun min zukhrufi samu wani gida mai zinari da azurfa kawataccen gida autar ƙashin samari ko kuma a'a in kana so mu yi imani da kai sun kace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo muna kallon ka ka taka sama muna kallon ka ka hau sama muna kallon ka kai sama muna kallon ka kana ta hawa har ka kai sama sun ga sai kuma in ma ka hau sama wannan mu'mina lurqi ka ba za mu yi imani da ka hau din ba hatta tunazzila alaina kitaban naqrahu da can sama muna tsinka mu ga an yi kuma littafi ka taho da shi zaga duka wannan ko da an kawo musu ne da abinda sun kawo na ayoyi annaha idza ja'atuhum la yu'minun ko da wayannan ayoyin sun zo dama Allah ya sani ba za su yi imani ba to shine Allah ya ce suna cewa da an sauka musu aya daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce fa qul annabi ka ce musu sallallahu alaihi wa sallam innamal ghaibu lillah wannan gaibin abinda ba a gani ba lamari ne yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma fantaziru ku jira inni ma'akum ina tare da ku minal muntazirin daga cikin masu jira Allah ya sani kuma sanin Allah tabaraka wa ta'ala ya rigaya kuma Allah bai yi niyyar halaka al'umman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai sauka musu irin wayannan mu'jizojin ba wayanda aka sauka ma sauran annabawa mutanen annabi salihu da sun kabidi Allah ya kawo musu taguwa sai Allah ya kawo musu shikenan Allah ya sanya musu dokoki su dukan taguwar amma sai sun ka kasa imani abubuwan da an ka aza musu shikenan fa kazzabu fa aqruha fa damdama alaihim rabbuhum ku bi dhanbihim fa sawwa la yaqafu quba da Allah ya kawo musu taguwa sai sun ka kashe mutanen annabi Musa Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal ummala wal tafadi'a wad dama ayatin mufassalat amma duk da Allah ya kawo musu wata aya sai su ce ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta an ar-rijza lanuminanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il in Allah ya aiko musu musiba ta ruwa sai Allah ya aiko musu ruwa zamanin annabi Musa da Allah ya ce su yi imani ba sai ba sai an ka aiko musu ruwa kowa ruwa sun cika mai nan kowa tsaye yake da ka tsugunna sai ruwa su haisu su dunika ka duk inda kake ruwa sun kawo manan da dogo wayannan ruwa kawai na bala'i na da dogo da guntu kowa ruwa sun kama bakin waya ne kowa kuma haka ruwan suke sun kace annabi Musa ud'u lana rabbaka bima ahida inna annabi Musa don Allah don girman abin da tsakaninka da Allah ka roki Allah wallahi la in kashafta anna rijza in an ka yayi wanga bala'i lanuminanna bika bu wala laka za mu yi imani wala nursilanna ma'aka bani isra'il wallahi za mu sake bani isra'il su bisa sai annabi Musa ya addu'a shikenan sai Allah ya yayi sai ruwa sun ka jayi dama kasa ta jika sai tsiri ya fito kasa ta yi albarka abinci ya cika kasa ko ina tunda sun ka gawa data ta samu sai suka koma mahallin su Allah ya ko musu kwanni komi da ka ko da ka bude da an haka wuta kwanni su cika da an dawa abinci kwanni ko ina kwanni ko ina abinci bai ciwa komi ya musa tulal annabi musa don Allah mun dawo ka roki Allah la in kashafta anna rizqan la nu'min laka annabi musa ya addu'a fadi wajama bayan sun ga duniya ta zauna lahiya an ka koma sai Allah ya koma kawo musu ruwa ruwan su sai su koma jini kawai komi zaka ka sai koma jini ruwan gidan banu isra'ila ko ina sun zama jini da ka bulbulo da su sai kaga jini na zaka sha da ka dauko haka in sun ka koma wajen masu imani sai a ga ruwansu lahiya lau cikin tuluna an kai lokacin da macen banu isra'ila za ta zo wajen macen kibba ta ce don allah wacce gumdarwa ga bakin kibba ne ta gumdarwa ga bakin ta ita ce tana sa mata su zama jini sun ka gare abin ya gama bala'i ya musa tsola na rabbaka bima a'ida inda da in ka shafta annar rijza la zuminan laka haka dai allah ta karshe dai gaba dai allah tabaraka wa ta'ala ya halaka su saboda haka allah ya sani in Allah ya saukar da ayoyin ba za a yi imani ba kuma Allah bai yi niyyar halaka al'umman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi Allah ce kul ka ce musu innamal ghaibu lillah sanin gaibi lamarin gaibi yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala mai tafsiri yace ma gaba duk abin da ya koyu to lamari ne yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala fantaziru inni ma'akum min al-muntazirin da yawa wani lokaci an zo kan harakar gaibi sai ai taba kashi tsakanin malamai ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi wasu su ce bai sani ba wasu su ce ya sani wasu su ce bai sani ba amma dai duk wanda ya san duk wanda adda karamin ilimi game da addinin musulunci ya sani an ka ce gaibi shi wani malami ya ce in mutum yana ce ma annabi bai san gaibi ba kakka tsaya doguwar jayya tambaye shi in ya san gaibi ya faɗa ma mi a gaibi zai ce ma Allah tabaraka wa ta'ala gaibi ne gaibu ne gaibi ne to sai ka ce Allah zaka ce manzon Allah bai sani ba zai ce ma mala'iku ma gaibu na to manzon Allah mala'iku a bai sani ba tabaraka sallallahu alaihi wasallam ya san mala'iku wani lokaci ma zai wasu sahabbai ma sai su ga mala'iku ma sai hadisi sai na Umar بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا رجل ليحتاج يشي أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم قاعد سينا سيدنا عثمان يشي بشروه بالجنة بعد الفتنة هو على بلوى تصيبه سيدنا عثمان يشي سيدنا أبو بكر مزال يشي أيمي بشارة الجنة سيدنا عمر أيمي بشارة أنكتي عثمان يشي بشروه بالجنة على بلوى تصيبه كوي بشارة الجنة ما سيادن شاء وحالا إن أبين دبي وعروبا ga hadisai na raka ta sahabbai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yace mun kasance bayan wannan magana bayan wannan hudu ba in tsuntsu ya wuce sama sai mun tuno da sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wuce wa tsuntsun nan ga wanga hadisin wa anta lidal anta lidal amatu rabbataha wa anta rabbatul uratul alata ri'a sha'i tadawaluna fil bunyan ga maganganu nan da yawa wasu abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗe su saboda haka galibi mai son jayayya sai ce ai Allah ya ce fa qul inna mal ghaibu lillahi fadhuru inni ma kuntum muntadirin ni ma lamarin yana ga Allah ban sani ba to amma dai alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi illa man irtada min rasulih Allah ya samu gani ban da biyu ku jira inni ma'akum min al-muntadirin ni ma ina tare da ku cikin masu jiran abinda Allah zai na wa idza azaqana
wa idza abqana an-nas rahmatan min ba'di dharra إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون الله تبارك وتعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا inna rusulana yaktubuna ma tamkurun Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idza azaqana an-nasa rahmatan duk lokacin da muka dandana ma mutane rahama wato kafurai kenan kafuran makka wa idza azaqana an-nasa rahmatan duk lokacin da muka ba su wata rahama daga cikin rahaman mu mai tafsiri yace an-nasa yace kufara makka Allah yana nufin kafuran makka sadadin muka ba su rahmatan rahama wato mabaran wa hisban ko mun ka ba su ruwan sama ko kuma mun ka kawo musu kaka sun ka kaka ce alkhairi ya samu wa malaman tafsiri sun ce wannan aya ta sauka lokacin da manzo Allah ya ci kiran mutanen Makka su yi imani da Allah ba su yi imani ba sai an kai bari shekara bakwai babu ruwa haka suna nan suna cikin kahircin su sai Allah ya saukar da ruwa an ƙasa ta yi tsiri abinci ya samu sai sun kace to kun gani abin nan da aka kira mu gari shi da gaskiya na da Allah bai yi mana ruwa ba tunda sun zauna shekara bakwai ba su yi imani ba amma Allah bai bi su da halin su bai sauka musu da ruwa sun ka to kun gani ai ga ruwan an yi ko tunda inda gaskiya na Allah ya aiko shi ai da Allah bai kawo ruwa ba to gashi Allah bai ka ba su yi imani ba kuma Allah ya kawo musu ruwa saboda haka abin da suke bisa kai gaskiya ne shine Allah ya ce wai za a tsana nasa rahmatan idan muka dandana ma mutane wato su kafuran maka rahama min ba'di dharra'a bayan wani tsanani yace buksin wa jadab tsanani da kuma bari masatuhum wanda ta shahe su wato bayan sun dandana kudar su idan lahum makrun fi ayatina sai kaji suna makirci suna izgili cikin ayoyin mai tafsirin ce bil istihza'i wa takzib ta hanyar yin izgili da kuma ƙaryata ayoyin Allah ya ce ya Rasulullah ya faɗa musu kul ka ce musu ai lahum gare su Allahu asra'u makara Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su gaugawar sakamako wato irin wannan lafazin makara inda za a fassara sai a ce makirci to amma wanda kai makirci shine wanda bai da ƙarfi ko wanda bai da iko idan babban mutum babba dan shekara 40 da tishin in yana rigima da karamin yaro dan shekara bakwai ba sai yayi ma yaron makirci ba yana da ƙarfin da zai danne shi dan naguda ba sai ya motsa ba amma mutumin da ka gwada ka ji ba ka yi mai shi za ka tsaya ka yi mai ni makirci to amma idan sun yi magana idza lahum makrun fi ayatina sai su yi dai muna kulle kulle suna muna makirci cikin ayoyinmu mu'ujizojin da muka kawo da dalilan daga gwadin kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala da sammai da kasai mun saukar da ruwa sai su yi makirci su su kulla magana su shi ai ga dalili to sai Allah yayi magana irin tasu ce kul Allah kace Allahu Allah kul annabi kace Allahu Allah asra'u makara ya yi gaugawar sakamako malaman balaga suna ce mai irin wannan usulubi mushakala wa makaru wa makara Allah wa makaru sun kai makirci to ai baka cewa Allah ya makirci sai ka ce sai Allah ya yi musu sakamakon makirci su wato Allah ya kawo magana wadda sai lafazi wanda ya daidai da lafazin da sun kai umfani da shi amma da ma'ana ba irin wadda su sun ka kulla ba wa makaru makara wa makarna makara sun ka kulla makircin su mu kuma sai mun kai musu sakamakon irin aikin su ma'ana mun kai musu sakamakon makircin da sun kai Allah tabaraka wa ta'ala ce kul ka ce Allahu Allah asra'u shi an mai saurin makaran sakamako sai ka ce sakamako kaka ce makirci ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira qul Allahu asra'u makara Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su saurin ba da sakamako Allah ce inna rusulana haƙiƙa manzanninmu ma'ana mala'iku wa'anda mun kasa su zama tare da mutane inna rusulana yaktubuna ma tamkurun haƙiƙa wato manzanninmu su an mala'iku wa'anda suke tare da su yaktubuna suna rubuta ma tamkuruna duk abinda kun ka kulla na makirci wato rusulana mai kusa ce alhafaza wayannan mala'ikun wayanda ake yayi da dan adam suna nan suna rubuta duk abin da kun kai kuma za ku ga sakamakon abin da sun ka aikata ma'ana Allah yana sanar da duk abin da an ka na'am
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين
Allah tabaraka wa ta'ala yace huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha جاءت هاريه عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الله تبارك وتعالى يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الذي الله شيني وندا يسيركم yake tahiyar da ku fil barri wal bahri fil barri a cikin tudu wal bahri da kuma cikin teku Allah tabaraka wa ta'ala shi ya doki nauyi da ikonsa ne da ƙarhinsa da ikonsu kuke tahiya bisa tudu da kuma wato cikin teku kuna tahiya in ma bisa ƙafahunku ko bisa dabbobinku ko fil barri kenan ko bisa dabbobinku wal bahri da kuma cikin teku wato kuna cikin jiragen ruwa kenan da ma wayanda ka tahiya wato bisa sararin samaniya duka dai Allah tabaraka wa ta'ala shi yake tahiyar da mu bisa ƙasa da kuma bisa teku tabaraka wa ta'ala wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki hatta har idza kuntum fil fulki in kun kasance cikin jiragen ruwa al fulku wato malamai sun ce jam'i na fulk fulku ko fulku wato suna na na jam'i abinda zai gwada mana jam'i na magana da za ta zo gaba wajarai na bihin birihin tsayyibatu hatta idza kuntum fil fulki har yayin da kun kasance cikin jiragen ruwa mai tasirin ci asufun jiragen ruwa wajarai na bihin sai jiragen ruwan nan sun kai ta tahiya da su to nan wato akwai iltifati daga Allah yana magana da da uslubin khitab sai ya koma da uslubul gaibati Allah yana cewa huwa alladhi yusayyirukum shi wanda yake tahiyar da ku ku fil barri wal bahri hatta idza kuntum har sai da kun ka kasance fil bahri ko fil fulki a cikin jiragen ruwa wa jaraina jiragen ruwa sun kai tahiya sai ce bihim bai ce bikum ba ana magana da kum kum ku ku ku sai an ka dawo ana magana da su su wa jaraina bihim jiragen sun kai tahiya da su wato fihi cikin jiragen ruwa din kenan birihin tsayibatin da iska mai laushi iska na kwarai ana tahiya lafiya lau wa farihu biha sun ka ji daɗin wa'annan jiragen ruwan wa farihu sun kai farin ciki biha da su Allah ya ce ja'at harihun asifun sai ga wani iska mai ƙarfi mai guguwa ya zo wa ja'ahumul mawju sai ga yagiyar ruwa ta taho min kulli makanin daga kowane bagini wa zannu sun kai zaton annahum uhita bihim cewa su halaka ta kewaye da su da'awallaha sai sun ka roki Allah mukhlisina lahu din suna masu tsalkake addini ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa la in anjaytana ko la in anjana in ka tsirar da mu min hadihi daga wannan musiba lanakunanna min ash-shakirin wallahi zamu zamo cikin masu godiya har yanzu dai Allah yana faɗa muna halin mu mu ɗan adam wanda mun saba da wa Allah butulci tabaraka wa ta'ala to farkon wannan aya Allah yana faɗa muna wasu manya-manyan ni'imomin da Allah ya yi muna shi dan adam Allah ya ce wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila Allah ya ce hakika mun girmama dan adam daga cikin girmamawa da mun kai mai wa hamalnahum fil barri wal bahri mun doki dan adam bisa ga tudu da kuma cikin teku wato komi zaman ka talaka dan adam wanda dan adam ka ganin baya da shi akalla yana da takalmin hawa akalla duk yanda baka da wani abu zaka ga akalla dai mutum yana da abin da ya hau yana da takalmi wanda zai hau bisa wani kuma abin hawa ne ya wuce takalmi wani yana da jaki in mutanen karkara ne wani da raƙumi wani da doki wani kuma yana da keke wani da mashin wani ma yana da abin hawa mota kaga Allah tabaraka wata'ala ya hore mana su ka ji girman raƙumi sai kaga Allah ya hore ma karamin yaro ya hauya aza mai kaya ya je kaga wannan karramawa ce da kuma horewa ta Allah tabaraka wata'ala idan ka zo ga ababen hawa na zamani sai Allah ya shiryar da dan adam yanda zai tasiri yanda zai sarrafa wasu talikan Allah don amfaninsa bakin ƙarni da roba da mai wato man hetur da sauransu duka Allah ya hore ma dan adam yanda zai sarrafa shi yayi wani abin hawa don ya cimma wasu muradu nashi shi dan adam to kaga wannan horewa horewa ta ta Allah shine Allah ya ce wallazi yusayyirukum shi a wanda ka tayar da ku fil barri wal bahri a cikin tudu da kuma cikin teku haka kuma cikin teku yanzu ka dibi jirgin ruwa ka dibi jirgin ruwa duk wanda duci yake dan karami in ka dauke shi da ka sa shi duk wanda duci yake karami da ka sake shi cikin ruwa sai kaga ya noce yayi kasa bai iya tsayi haka mutumin da bai iya ruwa ba duk ya yake dan kadan sai kaga nan da nan ya noce to amma ka kalli jirgin ruwa yau maganar da aka yi duniya duk wasu abubuwa masu nauyi wayanda ba su dokuwa da jirgin sama wayanda ba su dokuwa ta mota wayanda ba su dokuwa ta jirgin kasa sai kaga ana fataucin su ta cikin jirgin ruwa sai kaga jirgi guda ya doko dubbai miliyoyin ton miliyan kaza zai dauka zaga kuma sai kaga ya tafi lahiya lau cikin aminci yayi ta tahiya to kaga wannan duka duk abin da zaka ga an yi dai an yi farfela an sa mai an doki kaza duka wannan magana ce amma hakikanin gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah to sai Allah ya ce tare da wannan ni'imar da Allah ya yi dan adam sai ya kai cikin jirgin ruwa kuma jirgi yana tafiya bi rihin tayyibatin wa farihu biha komi yayi mai dadi yana tafiya salon alun ana nan ana ta cece ku duk wanda an mata yi cikin jirgin ruwa inda ya doguwar tafiya na ya san da haka ko kuma mu ce jirgin sama ila yanzu an yi hawa ne yanzu cikin mu za ga ana ta yi alaya a salon alun ana magana ana ta hira ana zance amma da yanayi ya canza sai kaga kowa ya koma ga Allah nan da nan sai kaga duk tauhidin da mutum bai ba shekara kaza wani bawa Allah ya ce ni kama ayatul kursi ta kuce ni kama laka daga abu ta kuce ni kama ta yati saboda an ce esin jirgi ya doki saboda haka ya ce ni kama ayatul kursi ni kama ina ayatul kursi sai ni ji na dawo kulhu wallahu yana cikin kulhu wallahu ya faɗo bakara haka duk abin da ya kamo sai ya kuce saboda tsoro amma ikon Allah dan adam wajare na biyan biri ya tsaye batin kenan ko wa faritu biha ja'a tarihun asfun nan take sai ka ji guguwa ta kama kuma jirgi ya fara tangal tangal wa ja'ahum al-mawj min kulli makanin sai aga yagiyar wata hata ta ko ina hadari ya bayyana da'a wallahi mukhlisina lahu din sai haka kowa wani ya koma ga Allah ya Allah ya Allah ya Allah kowa ai abin da ya iya nan zaka ga umarnin mai imani da kuma mara imani wani ba Allah da ta faru haka an kace wani hadari ya faru ce to innal ladhi yahfazni ala al mihad ko yahfazni ala al hawa idha arad yace wannan da arike da ni ina bisa tudu shi ma in ya ga dama kiyaye ni zai kiyaye ni kaga ya san Allah kin zai ban ma Allah lamari to wada'u da'u Allah mukhlisin lahu din sai kaje ana Allah sai nan je ta namin hadi wallahi Allah in dai mun ka ita ko wa zannu annahum uhita bihi an ka tabbatar nan wa zannu malamai sun ka ce wa zannu din nan wa zannu wai aikan sun ka tabbatar cewa annahu muhida bihim cewa halaka fa ta kewaye da su ta ko'ina wa zannu sun ka tabbatar annahu cewa su muhida bihim an kewaye da su da halaka kenan to da'a Allah mukhlisin lahu bi ta'addu'a la in jaitana min hadihi ko la in jana min hadihi idan Allah ya kubutar da mu ko la in jaitana idan ka kubutar da mu min hadihi daga wannan musiba lanakunanna min ash-shakirin ko wallahi za mu zama cikin masu godiya to amma bari mu ji abin da Allah zai ce na'am
فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون Allah tabaraka wa ta'ala yace falamma anjahum idahum yabku falamma najahum idahum yabquna fil ardi bighayri al haqq ya ayuha an-nas إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الله يأتي فلما نجاهم كما ودي كرنتا فلما أنجاهم لوكسين الله يكتب تدسوا تبارك وتعالى إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق سيقاسوا سنا zalunci cikin ƙasa ba tare da haƙƙi ba ana kubuta kuma wallahi ya kuwa haka yadda Allah ya lisa haka lamarin yake yanzu in ka shiga cikin jirgi za ka ga ana ta duk abin da baka tunanin ana iya yi bisa ƙasa Allah ana iya yi ne cikin jirgin sama duk wata badala da za ka ganin ba ta yiwuwa ƙasa mai imani ko ƙanƙanta imani bai iyawa to sai ka ga ana iya yi da ita cikin jirgin sama amma tare da haka cikin wannan rashin kunyar da ake ma Allah tabaraka wa ta'ala idan yanayi ya canza za ka ji kowa ya koma ga Allah masu kiran Allah suna kira masu kiran wani Allah ma suna ta kira masu kiran kowa ma za ka ji ana ta yi to amma kuma da yanayin ya kyautattu pilot ya sanar cewa to shi kenan yanzu an kubuta alhamdulillah sai ka ji ana taɓa ma pilot sai ka ga Allah ne shi ga taka ta dawo ƙasa a yi ta abu to wannan dai duka Allah yana faɗa muna dama tun da ya ce kun maji annabin halayyar filar ko sai yanzu kai fa ta'amalu Allah ya sanya mu zama halifofi cikin ƙasa don ya gani za mu yi Allah yana faɗa muna wa'annan labarai duka don mu san abin da al'ummomin da gaban mu sun ka aikata don mu ɗauki mataki kada mu maimaita irin wayannan kurakurai Allah ce falan ma najahum idahum yabghuna fil ardi su kama zalunci cikin kasa bi ghairi al ba tare da al ba Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ku sani inna ma baghyukum ala anfusikum haqiqa zaluncin da kun kai yana bisa kawunan da anna ismahu alaiha domin a zunubin da kun kai yana nan akan kawunan shi kamar da bayani ya gabata Allah tabaraka wata'ala mai imani baya iya umarnin Allah da komi in kai imani kanka zaka amfani haka kuma mai sabo bai iya cuta Allah da komi in kai yi sabo kanka zaka cuta saboda haka duk ayoyin da kaji ana wadi ku yi imani da Allah innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdaus nuzula haka wal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina duk abinda ka ji an wadi masu imani suna da kaza masu kafirci suna da kaza to duka ba abinda duk ka samu laha ma kasabatna wa alaiha maktasabat duk abinda kai kanka ka samu ma in alkhairi ka jawo kanka ka jawo ma alkhairi in sharri ka jawo kanka ka jawo ma sharri Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama babyukum hakika zaluncin ku ala anfusikum akan kanku yake duk wanda ya zalunci kai ne ya cuta wajen Allah tabaraka wa ta'ala da mai da mai ibada da mai da'a da mara da'a shi Allah wajai dai in dai don amfane shi to sai suke wajen Allah mai karatun Qur'ani da mai sallah da mai nafila bai ya amfanin Allah da komi don Allah ganiyyu an zalika haka kuma mai sabo da mai shirka da mai bai ya cutar da Allah da komi inna ma babu mata'ul hayatid dunya shi dai jin dadi na na rayuwar duniya mata'ul hayatid dunya jin dadi na na rayuwar duniya ku rayu gurgurdon abinda Allah ya kaddara ku rayu to al'ummomin da sun ka gabace mu ma masu shekara 400 bale mu masu 60 au 70 shekara 60 ko kuma shekara 70 mata'ul hayatid dunya jin dadi na dai na rayuwar duniya ku yi shi ku ji dadin jin dadin rayuwar duniya ثم إلينا مرجوكم sannan makomakku tana gare mu ba'da al-maut bayan mutuwa fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mu ba ku labarin abin da kuka aikata wa mai tafsiri yace ai fa nujazikum mu saka muku da abin da kuka aikata in alkhairi kuka aikata za ku san shi in kuma kun aikata aka san haka shi ma za ku san shi na'am
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ظروفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون
Allah tabaraka wa ta'ala yace inna ma mathalul hayatid dunya kama inanzalnahu minas sama'i fahtalaqa bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan wa naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bilam kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun Allah ya ce inna ma matsalul hayacin duniya sani dai ko kuma ka ce haƙiƙa abinda an misalin rayuwar duniya kama in an zallahu minas sama kamar ruwa na mai tafsiri ya ce kamar ɓarin kamar ruwan sama an zallahu minas sama'i wanda muka saukar da shi daga sama fahtalaqa bihi nabatul ard nabatul ard iri na ƙasa fahtalaqa sai ya garwayo bihi da sanadiyar wannan ruwan sama wanzu washta baka ba'dhu bi ba'd sashin su sashin iri na ƙasa ya haɗu da sashin iri na ƙasa Allah yana faɗa mana misalin rayuwar duniya wato kamar ruwa na mun ka saukar da su daga sama Allah bai ce kama in amba'nahu min al-ardi kamar wanda mun ka bugo daga ƙasa ba saboda Allah ya sanar da mu cewa duk abin da kaga mutum ya samu duniya to ba bai da wani abin da ya yi illa iyawa Allah ce Allah ya kawo mai wadda kasan ruwan sama saukowa ce kawai daga Allah ba wani cikinmu wanda zai ce ai wallahi kun ji irin kokarin da ni an ka samu an kai ruwan sama ruwan sama duk ganin su ɗaya zamu yi to Allah ya kwatanta rayuwar duniya da ruwan sama kama inan zallahu minas sama Allah ya ce hakika rayuwar duniya abinda an misalin ta kamar ruwa ne mun ka saukar da su daga sama ba tare da wata dubara ta dan adam ba ba tare da wani ƙarfi nashi ba فاختلط به نبات الارض فجري نكسا وتيكر ويو واشتبك بعضه ببعض مما ياكل الناس والانعام daga abinda mutane kaci na alkama da sha'ir da dabino sai ya ciro ko ina ƙasa tana busa sai Allah ya sauko da ruwan sama sai ga hakukuwa sun hito na abubuwan da mutane kaci an ka samu dabino an ka samu gero an ka samu dawa masara ga wake nan da nau'uka na abinci kala-kala walan ami da kuma abin da dabbobi ka ci na alkala wato hakukuwa zamba ciriri da markami da dukkan irin abubuwan da dabbobi za su ci kaga wannan duka ruwan sama ne Allah ya kawo kuma ba mu aikata komi ba ba wani mutum da zai ce ainihin planin kaza gwamma ruwan kasa in suna zaka ce nayi rijiya nayi guga nayi kadada nayi kaza na ba da ruwa amma na saman baka da wani aikin da kai فاختلت مما يقول الناس لنا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها الله يتي حتى هي كسنشي إذا أخذت الأرض زخرفها كسا كاما دعدون تمانا تركي قوات تي قليا وتبهجتها من النبات تي أدو لشيري كلا كلا وزينت الله يتي تي قليا كسا تي كو تي دنيا حكي شر nan ka ganta busa sai da an yi ruwa bayan sati uku sai ka zo ga kasa ta koma kore wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha wa zanna ahluha ma'abutanta wato wannan ƙasa ko wannan gona ko ma'abuta shika sun ka tabbatar annahum qadiruna alaiha cewa lallai sun samu iko akan ta wato mutamakkinuna min tahsili thimariha sun tabbatu wajen samar da 'ya'yan itacenta mutane sun tabbatar cewa lallai yanzu kan mun kama Allah ce ataha amurna sai al'amarin mu hukuncinmu a taha ya zuma wannan ƙasar wadda ta yi ado wadda mutane na ganin yanzu kan sura girbi mai tafsiri ya ce a taha amurna al'amarinmu ya ce ƙaba'una al'amarinmu au azabuna ko kuma azabanmu lailan da daddare au naharan ko kuma da rana fa ja'alnaha hasidan sai mun ka sanya duk wato shirkan nan tata hasidan girbabba kal mahsudi bil manajili kamar abin da an kasa lauzuna an ka yanke su ka allam ta gana bilamti kamar dai babu ta a gajiya Allah ce kazalika kamar wanda ka gani haka nufassilu layati haka muka rarrabe ayoyinmu da kaumin ya tafakkaru ga mutanen da ka tunani haka Allah ya sanya rayuwar duniya haka Allah ya buga mana misalinta wato misalin rayuwar duniya kamar misalin ga da Allah ya ce kama in anzallahu kana zaune Allah ya saukar da ruwa baka yi aikin komi ba ƙasa ta yi tsiri haki ya girma shuka ta girma gero na kudawa kana ganin yanzu girbi zan yi wa zanna alu annahum qadiruna alaiha to haka rayuwar duniya take kullum baka cin mata saboda haka ka zan ka tsara kana dibin bakin gatari dan adam kullum cikin guri ya mutu yana biye da duniya kullum amma kullum ƙara gudu ta kai saboda haka abinda an wajibi tunda dai Allah ya kwatanta mana rayuwar duniya haka kuma ba shi arzikinka yana bidakka hiye da wada ajalinka ka bidakka duk dan adam tun kamin yana tun yana cikin cikin uwa sai kamin a haihe shi Allah ya rubuta arziki nai abinda zai ci da abinda zai sha da suturar da zai sa da kasar da zai ziyarta da duk wani abin amfani wanda zai zo ta hanya dai Allah ya riga ya tantance abin ya isuwa kuma ba zai ƙetare wannan abin ba wani lokaci ma dan adam ya cika rigima in ya fita yayi nan wajen neman arziki ya kama nan yayi arewa ya tafi sai arzikin ya biyo shi sai yayi ne yana gudu in ba in ba in ba arzikta mai arzikin ba sai yayi ne yana yawo sai ya dawo isko shi bakin gida abin nan da yayi ne yana fita sai isko shi da ya ban ma Allah yana nan zaune bakin gida al'amarin zai isko shi to kuma wannan bai lalata hikima Allah ba wajen bida kai bida amma ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala abin da hikimar sanin haka shine kada ka yadda bidar duniya ta hada ka da Allah tabaraka wa ta'ala ko yaya take haka nan yadda kaji Allah ya ce anzalnahu minas sama'i arzuqu ruwa ne muka saukar daga sama arziki ne in Allah ya rubuto ma zaka same shi ko baka yi komi ba tabaraka wa ta'ala na wallahu yadu
wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu yad'u ila daris salam Allah tabaraka Allah tabaraka wa ta'ala yana kira zuwa ga darus salam gidan aminci wato aljanna kenan kullun Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran mutane su yi abinda zai kai su darus salam abinda zai kai su aljanna sannan waya hadiman yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya so tabaraka wa ta'ala ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya mai tafsiri yace Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya diru yana kiran bayi ne ila ibadihi yana kiran bayi ne ila daris salami zuwa ga gida na aminci wa hiya aljannatu ita ce aljanna wa yahdi ila siratin mustaqim Allah yana shirye da su zuwa ga hanya madaidaiciya mai tafsiri yace kana malikun min almuluk bana daran wa hayya fiha kullu zakharifin wa lazatid dunya akwai wani basaraki ya daga cikin sarakuna ya gina gida ya tanada cikin gidan nan dukkan kawace-kawace da kuma jin daɗi na duniya falamma akmalaha sadda ya kammala gidan nan sara ya da'un nasa lissiyafasi sai ya rika kiran mutane su zo ya shirya musu liyafa fi tilka dara a wannan gida wai wakilu rajulan sai basarakin ya rika wakilta wani mutum yanzuruna addara hal ra'u biha aiban wa wakilu rijalan yasa wasu mutane yace su rika dubawa cikin gidan ko sun ga aibi ciki fa da khala qaumun min as-sufiyya sai wasu daga cikin sufaye suka shiga gidan fa akalu sai suka ci abinci gidan wa sa'alu sai mutanen nan masu kulawa da gidan ko akwai aibi suka tambaye shi hal ra'au aiban shin sun ga aibi cikin gidan qalu sun ce ra'aina aibaini mun ga aibi biyu cikin gidan nan fa da ahum lil habsi sai sarkin ya kira su a kange su wa qala yace أنا لا أرضى بعيب بن يداد عيبي بلا عيب واحد وأنتم تدعون عيبين kun ni ban ko yadda akwai ko aibi guda ba ya za ku ce akwai aibi biyu ayyu aibin ra'aytu wani aibi kun ga gani fa qalu sun ga to ran kai da te mun ga aibi gaskiya kuma kamar yadda mun ka ce ma mun ga aibi guda biyu darun tahrubu gida na mun ka gani wanda komi dadewa sai ya rushe wa sahibuha ya mutu kuma mai gidan nan komi dadewa sai ya mutu shi ɗaya aibin da muka gani ga gidan nan komi dadewa gidan nan sai an waye gari wata ran babu shi shi ɗaya na inda ka yi shi ran kai dadewa da gidan bai rushewa har abada to da mun san ya kai gida sannan kai da ka gina gidan wata rana sai ka mutu kala ya ce an tuja gudarun la ta akwai gidan da bai rushewa wa sahibu hada ya mutu kalu sun ka ce na'am aljannatu kala kaifa sabilu ilaiha yace to ya za a yi in samu wannan aljanna amaru bit tawbati wal ibadati lillahi tabaaraka wa ta'ala dama da awaci za su to kuma haka aka so shi bawan Allah abinda aka so komi naka ya zama kiran mutane zuwa ga Allah haka manzon Allah ya rayu ta sallallahu alaihi wasallam da al-khalqa lil maula bi kulli fi'ali ya kamata duk aikinka ya zama da'awa shi yasa zaka ga bayan Allah ba su gudun shiga ko ina cikin kowa irin mutane za su shiga idan suka zo suka iska kahirai inni sai su yi kokarin raba su da kyaman musulunci da kusanto su da addinin musulunci idan suka isko musulmai a shararai sai su yi kokarin raba su da ashararanci su sa su su zama muminai idan suka isko muminai sai su yi kokarin sa su su zama muhsinai idan suka isko muhsinai sai su sa su zama arifai waɗanda suka tsarar da rayuwarsu cikin neman yarda Allah tabaraka wa ta'ala suka bashi ya tuba الله تبارك وتعالى فخرج الملك واشتغل بالعبادة حتى لحق بالصالحين وترك يهتا يتشكى يتشكى بعد عبادة أي حفظ متأمين الجنة الجنة هي دار السلام إتشي لي دار السلام اللي أكي مغانا جدانا أمينشي الله تبارك وتعالى نشعره هذا سلام آمنين وشكى شكي دا أمينشي الله ينشعر فيها ما تشتهيه لنفس وتلظ الأعين شكي أبي أبندا رأيك كشعوة idanu suna sha'awa su gani a awwaluha aba'un farkon aljanna kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala wa wasfuha rida'un tsakiya aljanna kuma yarda ce daga Allah wa akhiruha liqa'un ƙarshen aljanna kuma saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim na muka kawo ƙarshen wannan hizo mai karatu ya karanta muna lil ladina ahsanul husna wa ziyada
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله تبارك وتعالى يتيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم أثر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وتقول الله تبارك وتعالى يتي والله يدعو إلى دار السلام Allah yana kiran mutane zuwa ga aljanna wa yahdi man yasha'u kuma Allah yana shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya ita ce hanya aljanna wato ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya as-siratul mustaqim din nan hanya madaidaiciyan nan kamar an ce wace hanya ta an madaidaiciya Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim ita ce hanyar wa'annan wa'anda Allah ya yi musu ni'ima kenan kaga in dai za ka zama bisa hanya madaidaiciya to Allah zai haɗa ka da bayin Allah kenan managarta to suwa bayin Allah managarta Allah ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa'annan dai sune wa'anda Allah ya wa ni'ima wato Allah ya shirye da kai hanya annabawa minan nabiyina wasiddiqina da siddiqai waliyan Allah kenan waliyan Allah su bai min annabina wasiddiqina siddiqai kenan wa shuhada da shahidai wa hasuna ulaika rafiqa wa inna sun kyautuna wasadiqin ko wasalihin ulaika alladhina min annabina wasiddiqina wa shuhada wasalihin da shahidai da kuma salihan bayin Allah kinan kaga kullun da kaka addu'a Allah ya shiryar da ni hanya madaidaiciya Allah ya faɗa mana hanya madaidaiciya ita ce hanyar waɗanda Allah ya ma ni'ima suwa Allah ya wa ni'ima Allah ya ce annabiyuna annabawa wasiddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihina da salihan bayin Allah kinan kaga siratal mustaqim hanya madaidaiciya ita ce mi har yanzu dai hanyar nan wadda bayin Allah magabata suke akai Allah ya shirye da mu hanyar bayin Allah magabata wadda ita ce hanyar aljanna to Allah ya ce lillazina ahsanul husna allazi alwayannan da sun ka kyautata sun ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala suna da alhusna mafi kyau ita ce aljanna wa ziyada da kuma ƙari wato wayannan da suka yi imani suka yi aikin kwarai Allah ya tadanan musu aljanna da kuma ƙari bisa ga aljanna lahum ma yasha'una fiha suna da duk abin da suka so cikin aljanna Allah ya ce waladaina mazidun kuma muna da ƙari cikin aljanna duk abin da kaka so akwai sannan bayan duk abin da kaka so akwai wani ƙari wanda baka san shi ba ma balle ka ambata mazidu kenan ƙari kenan to Allah ya ce lil ladina amanu husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla qatarun qura qura ko duhu duhu baki wanda ka lalata fuska wala yarhaqu wujuhahum baya zo ma huskokin su wala dhillatu haka nan kaskanci da bakin ciki Allah ya ce ulaika wa'annan ashabul jannati sune yan aljanna wa'anda suke hum fiya khalidun su suna wa'anda an madawwama a cikin aljanna a mai tafsiri yayi magana mai tsawo karkashin wannan aya zamu karanta shi insha Allah amma da yan uwa muna ji Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran mu wallahu yad'u ila daris salami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta cikin gantaccen hadisi cewa ku ji tsoron wuta ku ji tsoron wuta koda da tsagin dabino yanzu wannan wata da muke ciki hanyoyin samun aljanna suna da yawa hanyoyi wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ka mu zo mu nemi aljanna tabaraka wa ta'ala to hanyoyin neman aljanna suna da yawa ƴan uwa kowa ya san abin da ake ciki yau kowa ya san akwai tsanani na rayuwa ibada kala kala ta lalle za ka yi ta azumi za ka yi ta karatun qur'ani za ka yi ta sallah za ka yi ta ni amma duk wanda adda ƙari bisa ga abin da zai ci don Allah ya taimaki dan uwa ne wallahi mutane suna cikin damuwa ba sai an faɗi ba kowa ya sani sannan al-insanu faqihu nafsi mutum ya yi kowa sanin kai ne kowa ya san abin da yake ciki kuma ya san abin da ya mallaka to manzo Allah ya ce koda da tsagin da binu na kai kokari ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan wata ya yi komi yawan kyauta to mu yi kokari mu taimaki yan uwanmu mu taimaki mabukata wayanda muke tare da su musamman gwargwadon abin da za a taimaka ma al'umma na abinci akwai bukata kuma muna kira ga masu hannu da shuni wani lokaci in an ce akwai matsuwa sai a ce a faɗa ma gwamnati da masu kuɗi to ba su ɗai ba gudunmuwar da zamu ba su wa mu wa mu wa mu inda zamu iya ba su wa ta mu tana iya hin ta masu hannu da shuni kaiwa kana da makwabci kana da bufu kuma ka san yana ta kai da kawo domin mai kwano guda ko kwano biyu a shi saboda Allah kai kuma ka ga abin da Allah zai yi ma kana da yan kuɗi ka hito ka ga ya kai nan ya dabir dabir bai samu ba dan yi mai wani ihsani bayan Allah sun saba da sai a buɗe gidan mutum da daddare sai a zura mai jikka tsaba sai a rufe ya rufe gida ne sai a dan bude sai a aje mai buhun tsaba sai a rufe gida ko da yake kuma rasu ayi sallah asuba sai ya isko buhun tsaba to bale irin yanzu ma da aka harka account mai POS da komi sai a sai ka kana iya ba su a gurgurdun haji a taimaka ma al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu nan zamu ga insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah shi mana afwa assalamu alaikum Allah ya